أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الكر الميامين ومن اقتضى آثارهم إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله يومنا رانا ثلاثة في جوة رمضان هجرة رمضان صلى الله عليه وسلم جمعة قريب بدأ عند جر wanda ya haka ne da sha biyu ga wata uku miladiya dubu biyu ishirin da hudu a cikin wannan masallaci ne tabarka wanda ake gabatar da tafsirin alƙur'ani mai girma muna fata Allah ta'ala ya sa duk abubuwan da kuke faɗa ya amfane mu ya amfani masu sauraro ya zama mana sanadiyyar tsira saboda girma alƙur'ani mai girma a jiya an karanta ayan nan akbar shahada ko a'azam shahada mafi girman shahada kamar yadda wasu manyan malamai na Yahudawa suka tambayi manzo Allah ya bar Allah ya saukar da aya sun tambayi annabi game da mecece a'azam shahada wannan aya ta sau to wannan akwai baiti da na jawo jiya na nazarin kubra wanda akwai gyara kaɗan cikin shi ne yana cewa وقولهم في ثالث المراتب شهادة من أعظم العزائم من أعظم العزائم وتكتن سوى المعلمين سوى أكل مراتب كنت لجل نشيدة سورة الأم daga Allah sai mala'iku sai kul ilmi ita wannan yana da cikin ababen ban mamaki ba cikin mamaki da gaske sannan al'imam al'urdubi yake cewa ya ishi malamai daraja da matsayi zama wasu sun sifanci da wata siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala za ka da Allah ta'ala na ta mashi alimul gaibi ko shi ma malamin kai da ta mashi alim to ya ishe su girma da matsayi shi kuma a wani malami da ya shirya wasu wasu baitoci guda uku ne ko guda hudu wanda waɗannan baitoci sun kunshi nuna cewa ilimi shine gaba wajen daraja da alƙadari fiye da kowane abu kaga dai yanzu ɗan adam mafi girman abin da ɗan adam ke fasuwa da shi shine hankali ko in mutum bai da hankali sai ka ce ba a lissafi da shi cikin komai ba to sai yake cewa to shi hankalin nan mai irin wannan kima da darajar bari mu ɗauko shi mu haɗa shi da ilimi mu gani wanne da ya wani sai ya tsara wasu baitoci ya magana da harshen hankali kuma ya magana da harshen ilimi ya kulla wata muhawara tsakanin a faɗi darajar wannan a faɗi wannan ya faɗi darajarsa wannan ya faɗi darajarsa sai a ga wanne ya fi inda yake cewa ilmul alimi wa aqlul aqil ikhtalafa من ذا الذي منهما قد أهرب الشرف فالعقل قال أنا أهربت غايته أنجانكم آه والعلم قال أنا الرحمن آه والعلم قال أنا أهربت غايته آه والعقل قال أنا الرحمن بي عرف فأفسح العلم إفساها وقال له بأين الله في فرقانه اتفق فبان للعقل أن العلم سيده وقبل العقل رأس العلم وانصرف سوى ilmi da hankali sun yi muhawa cewa wanne ne ya fi daraja a cikin su sai ilimi ya ce ni ba za ka daraja ba hankali ya ce a to da ni da kai wane ne ake sanin Allah ta sanadiyarsa ai in ba hankali ba za a san Allah ba kaga shi hankali ya bada daraja ta cewa da shi ake iya bambanta al'amura har sanin Allah ba ta sanadiyar shi to sai ilimi yake ce mashi ai to da ni da kai a cikin wane ne Allah ta'ala ya kufanci da shi a cikin littafinsa da Allah cikin sunan Allah akwai al'aqil mai hankali ai wata rago amma akwai al'alim masani sunan Allah ne wannan an ce kawai ba ba da akali annal ilma sayyidu sai al'amari ya bayyana ga hankali cewa ilimi dai shine jagoransa shine shugabansa sai ya tumbanci kansa suka juya suka tafi da haka ilimi gaba yake da hankali shi wani malamin masu su cewa ya ba ɗan gurungun mala aqalu illa li ahli ilmi innahum ala al-huda liman istahada adillahu ai hankalin ba na hakika babu shi sai ga ma'abuta ilimi domin idan babu ilimi za ka iske duk abin da za a yi ba bisa hankali za a yi shi ba sai ka ga an yi shi bisa gidajen in dai babu ilimi kuma ilimin kowane sashi yanzu ko ilimin buɗe wata kofa ne ba ka da shi in gaba sai ka zama ba kawai kana ko da kana ta haɗa shi ba da ga yadda ake yi saboda ba ka da ilimi kan wannan abin kawai ka san hankalin da abba ka da gano sun haka ilimi abu ne mai daraja ilimi abu ne mai kima malamai sun ce Allah ta'ala ya ba manzan Allah baiwa iri iri amma bai umarce shi ya rika neman tsarin wata baiwa ba sai baiwar ilimi wa qurrati bidini ilma ka rika cewa ya ubangiji ka kara min ilimi kullum ka rika addu'a kana ya Allah ka karo min ilimi saboda shi ilimi ba ba shi da iyaka ilimi ba shi da iyaka wani yana cewa al'ilmu kasura cikin malamai wani malami ya ce mishi al'ilmu fauka tura in kana cewa ilimi kamar turba yake kamar bayan kasa ilimi ya fi haka yawa Allah ta'ala ta sanar da mu ilimin da zai amfane mu wanda shine akbar shahada shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'imun bil qist to an ruwaita daga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma shi kuma sai ya karanta shahidallahu innahu da kisra so Allah ta'ala ya ce so lallai sai kuma wajen inna dina inda Allah ya islam shi kuma sai ya fata cewa anna dina inda Allah ya islam amma an ce ruwa wannan an same su ne daga Abdullahi bin Abbas kada cewar Allah da mala'ikunsa da mu'minai sun ce da cewar annabi da inna Allah islam sai ya hada shi to amma gambu sun tafi akan cewa wannan ayar daban ita kuma inda diran da malam zai karanta mana yau daban sai mu je da za a karanta mana ita ko na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا
إن الدين عند الله الإسلام لا وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم لا ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa inna ad-dina 'inda Allah al-islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahum al-'ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayati Allah fa inna Allah sari'ul hisab inna ad-dina haqiqa ad-dini yardajje wanda Allah ke karba inda Allah a wajen Allah al-islam shine musulunci duk wani wanda ya je ma Allah da wani addinin da ba musulunci ba to wannan da shi da ba ma guje uwan su ɗaya uban su ɗaya kamar bai da addini ko da yawan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa karara al-imam ibn kasir ya koro hadisai da yawa wanda manzo Allah ya faɗi irin wannan ma'ana cewar babu wani da ya bude da zai ji labarin Allah ya aiko ni kuma ya doge akan yahudancinsa ya mutu yana yahudanci face sai ya shiga wuta idan ya mutu wannan rikon shi rikon shi ga yahudancin nan yana tarko da attaura cewa zantar Allah ne yana tabin dogarta ba zai ne amfani komai ba a wajen Allah yace kun babu wani kirista da zai ji labarin Allah ya aiko ne ya kidi na ya toge akan injila yana bin dokokinsa kullum lahadi ya je coci ko duk da ba yanzu addinin nasa an burgita masu shi sai dai a yi kaɗe-kaɗe in aka yi aka yi sai a ce a adabu a dubo tamka ta kaza ya dan karanta musu wani abu kaɗan duk wani abin da aka san za a karanta musu ya musu ishara zuwa ga manzo Allah tunda akwai ba za a karanta wannan gurin ba to manzo Allah ya ce duk abdu wani kirista da ya ji labarin Allah ya aiko ne ya doge akan kiristancinsa to in ya mutu sai ya shiga cikin wuta da haka addini ne a wajen Allah shi ne musulunci shi kadai ne wasu malaman sun ce iya abin da ayar ta ke gudawa ke amma yana daga cikin fadin aya inna dina inda Allahi al-islam ai addini tun a farkon duniya addini a wajen Allah shine musulunci ai kaga yahudanci da kiristanci duk saboda abu a ce na karanci saboda wata ma'ana ce ya sa aka sa masu wannan sunan amma addinin sunan shi na hakika shi ne musulunci ne yanzu wa kana musa ko ya qawli in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin da ya guda fa yake amma fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin kuma qawlu lut Allah ta'ala ya ce da za mu halakar da su gaba wa danna fiha ghayra baitin min al-muslimin har ya zuwa an kuntum shuhada in hadara ya kuma da mautu idh qala li abihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun daka har addinan baya babu wani addini mai suna yahudanci lokacin da yake addinin na gaskiya sunan shi al-islam amma wani dalili ke sanyawa a sanya masu wannan sunan me dalilin da ake ce ma yahudawa yau aka sa ma yahudawa yahudawa saboda sun ce game da yanzu cikin suratul araf inna hudna ilayka mu dinnan mun tuba zuwa gare ka to kuma tuban sai zanto ba ta gaskiya ba ai za a ga yanzu ana musu lakabi sai a ce yahudu tuba ba sun ce sun tuba amma tuban ba da gaskiya ba za ka yi zanto in an ce wasu yahudu an gane ko sai ya zama suka ce gare su tunda sun yi tuba amma tuban ba da gaskiya ba wasu mutum ce ana ce musu yahudi ne saboda yahuza yayansa annabi yusuf yahuza tunda suna da nasartuwa zuwa gare shi cikin cikin zurin su yake sai ake ce musu yahudu amma wasu na farkon tabbas ya fi tasiri cewa inna budna ilaika da suka faɗa mun tuba zuwa gare ka kuma tuba ke zanto ba da gaskiya ba ne su kuma da tsara a yi wannan abu a fili ma yi annabi isa lokacin da yahuda suka biyo shi za su kashe shi me yake cewa man an tari ila Allah suwa za su taimake mu zuwa ga Allah kana hawari juna nahanu ansarullah sai wasu mutane masu wanke kaya suka ce mu ne za mu taimaki addinin Allah daga nan suka samu sunan nasara ma'ana ba suke ba to amma a hakikalin addini a wajen Allah tuntuni annabi Adam musulunci annabi Nuh musulunci annabi Ibrahim musulunci duka annabawa gaba daya musulunci su ne ai kaga ko a taura da Allah ta'ala ce ya hakuru ya hakuru bi hannabiyuna alladina bi aslam aslam ne annabawan da suka zarto musulmai ne sun yi hukunci da saura domin annabawan suna da yawa bare da suka kamar yadda bayani to in inna dina inda Allah islam kuma ko yanzu Allah ta'ala ya ce mana wa man yattaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin kaga za ta karanta ruwayoyin hadisi sanda al-imam ibn kasir ya kawo duk wanda ya nemi wani addini ba musulunci ba to Allah ba zai karba ba kuma shi a ranar lahira yana daga cikin masu tabewa masu asara ma'ana ba zai samu sakamakon wannan addinin ba wa maktalafa alladhina utul kitaba Allah ta'ala ce waɗanda aka ba su littafi ba su yi saɓani ba nan da yahudawa ake da kuma nasara din ba su yi saɓani ba dangane da abu manzon Allah ko kar a bi shi kami bayyana su da suna a shirya a kai in yazo za su bi shi kawai ka san wani abu ma idan sun zo za su yaƙi tsakanin su da a mushrikai gurguzu wanda ba su da littafi a hannu to har addu'a suke suna tawassuli da Allah musamman Yahuda ya rabbi bin nabiyyi allazi tab'asuhu illa ma nafarta alayhi ya Allah muna roƙonka saboda girman annabin da za ka aiko din nan sai ka taimake mu a su kuma su ci galaba din an gane ko shine ma'anar faɗin Allah wa kanu yastaftiruna ala allazina kafaru da sun su kasance suna neman cin nasara da albarkacin manzon Allah akan kafirai zalla su yahudu amma falan ma za abu ma'arafu kafaru bi yayin da abinda suka riga suka sani ba sun sani ba har da wasu suke da shi yazo kuma sai suka kafirce mashi to bayan kafircewar za mu ji me ne dalilin kafircewa to wannan dalilin shi za mu za mu tsaya za mu yi nasiha a kai shi Allah ta'ala ce wa maktalafa alladhina utul kitab waɗanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba sun dawo sun kyara annabi sai yan kaɗan ne suka bi shi amma mafi yawancin su suka ƙi bin sa illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm ko sai bacin ilimi ya zo masa alƙaban su an faɗi sifar shi cewa shi raba'atun mutum ne mai matsakaicin ɗin ba ka cewa ga dogo nan ya taho in ya taho ba ka cewa ga wani gajeren nan ya zo babu wannan ba ka cewa ga wani mutum mai kiba ba ka cewa ga wani mutum siri shi manzon Allah tsakatsaki ne komai na shi daidai sai dai an ce ila quli aqrab a wajen gadarta ko tsawo annabi ya fi kusanci zuwa ga tsawo amma ba dogo bane amma ya fi karkata zuwa ga wannan layi fiye da layi a ce wanda ba su da tsawo in wajen kuma siriranta ne da kiba to ya fi ba mai kiba bane shi amma ya fi karkata a layin kiba fiye da layin sira saboda a nan layin kamala ta yi baka san ko alƙali ba a sa kyamushashe ba to ai in aka san ya shi wani yana iya zuwa ya nemi kake mai magana amma su ake a ga alƙali yadda da kaga shi ba kawai zan zuwa baka yi sana kawai wasu wasu na fi haƙƙi ne da zala ko in ji ibn asim an so a samu gwabin jiki dangane da alƙali to shi ma ma'aiki alaihi salatu wasalam ya fi kusanci zuwa ga kiba amma a lura da kyau ba mai kiba bane shi baya da cikin layin wanda aka ga kiba a'a amma ya fi kusanci zuwa ga wannan layin fiye da layin waɗanda ba su da kiba alaihi salatu wassalam to sun karanta al-dabar cewa yana da manyan idanuwa ba shi da tudun kuma yana da yawan gashi a zadul ma'ad na ibn qayyim al-jawziya ya ce da wuya idan ma'aikin Allah ya aske gashin shi sama da su uku a rayuwarsa an gano wannan ko kuma su ma dukkan su lokutan umara ne da aikin aji amma haka nan kawai ta da shi taba sa an mai aji haka nan kawai su ta to karo ne sai kuma to aini ma shi ke a aini al'ada al'ada tana da tasiri a mutum yanzu misali da Allah yanzu ba tafsiri muke mana ko muna karanta bayanan malamai abin da suka faɗa muna fatan Allah ya amfana da mu duka to yanzu yanzu kaddara sai aka na fito da shar da kwat da lastayi an ya tafsirin nan zai yi ko a yau a nan gurin amma za wajen Allah ban da laifin komai amma al'adar gurin ta gwada ba za a yi ba to shi ma haka al'adar mu ta hausa take gaba da tarin su ma duk wanda ya tara ta da yawa ba za a yi mai ba za a yi mai ganin kamala ba to saboda haka tunda al'adar ta gudana haka sai mutum ya kiyaye wa ba dan cewa wani hali ne na Allah ko hannun Allah ba a gane wannan to sun sun san wannan tsofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma yana bayyana su ne farkon waɗanda suka fara tattauna wannan tsofin da saboda idan mabiya suna ji ana faɗa za su gane da shi ake inda ake cewa ta katsaki ne a canza a cikin dogo ne kaga da ka zo za ka gaba da gobe za ka ce ba shi bane inda ake cewa mai manya manyan idanuwa ne sai zikr al-azima ne kana da idanuwa to duk da suka canza ba su yi sa ba su ba su saba ba sai bayan ilimin ya zo ba sun san cewa shi ne sai me yasa suke haka bagiyan bainahu saboda hasada a tsakaninsu ya za a yi wannan annabi ya zo a ce ya bayyana ba cikin kabilar su ba ai su girman su ya bada idan suka bi su haka suna ganin kamar sun lalace sun bi wanda ba cikin kabilar su ba to a ce kaga hasada tana hana mutum alkhairi da yawa in mutum zai kudurta hasada a rai shi to za ta hana mai hatta shiga aljanna wallahi akwai hujjoji da yawa kuma ko mun san da kyar aka shawo kan Abu Sufyan lokacin da aka yi fatar Makka sarkin makka saboda kabilar su ta banu umayya da kabilar banu hashim akwai takwas zaka tsakani kamar yadda yake cewa har sai da mutum ganin mun dawo kai ɗaya da su sannan ya ce sun ma akwai annabi mu kuma mun sun san kenan wato sun wuce muke nan kawai gaba daya da aka zo zai hau musulunta aka ce ka ce la ilaha illallah ya ce la ilaha illallah aka ce ka ce muhammadin rasulullah shuru zai faɗi ga abokin shi Abbas ibn Abdul Muttalib babban manzon Allah sai ya sa Abu Sufyan ta musulunta wannan addini na Allah ne wannan auren da ya sa ya kabila Muttalib ba duk ba wannan bane wannan addinin Allah ne wannan a ce la ta la ilaha illallah sai ce la ilaha illallah da an zo da Muhammadu Rasulullah shiru ba zai faɗi sai da kyar aka ja hankalin sai kuma kayan ma ya faɗi sai da ya ce la ilaha illallah ta wannan yi haka na yadda wa amma muhammadu rasulullah ya fatil kalbi bil hashay amma muhammadu rasulullah har yanzu zuciyar tana dan kankani game da wannan sai da aka mai barazana abbas ya ce kai abu sufyan kun muhammadu rasulullah kabla an la yasir ilayka rasul ka faɗi muhammadu rasulullah kafin kada kanka ya ki saduwa da wuyarka to sannan sai ya faɗi Muhammadu Rasulullah daga nan sai manzo Allah ya tabbatar mashi da cewa ya musulunta kaga shi hasada muku ciwo fadin kalmar shahada ma hasada ta dangi ta sa yana yana yana nema da kitabi kai ya ki mutum ma dai da kyar da dabara sai ya samu ya fadi to saboda haka mutum ya guji hasada kai ka sa insani ka wanke zuciyarka ta tafi a wanke da kowa duk wanda Allah ta'ala ya bashi abu ko sarauta ko ilimi ko wadata kawai ka yarda da wannan abin cewa daga Allah ne shi ke nan sai ka zauna lafiya amma idan ka ɗauki hasada da ganin tashi da raini to ba za ka samu komai ba akwai wani ma'am ana ce mashi ma'am da can gyatsayi ko wani ya san gyatsayi ko mai gyaran koko da sauransu ana kudin yin ma'aiba ba gyatsayi ko irin ne wanda babu shi to sai daga baya sai Allah ta'ala ya ba shi wuri ya zama bakara ce da san ko a gefe din ba kana gani sai yana kan kujerar mulki ga fada ga to sai ga abokin shi lokacin gefe din ya sai zo yana ganin shi sai wannan hasada ta taso sai ki cewa atazkuru id lihafuka jildu shatin wa idna alaka min min jildu ba'iri kai wannan da kake sa wani kai sarki ne za ka tuno lokacin da mayafin da kake sa fata akuya kake rinnabawa a jikinka kuma ta kalmar gana fatar razumi ne ka tuno lokacin to shi ma'anin da ke yana da sassaucin ra'ayi ya ga wani da yasa zai a kama shi kawai wannan ra'ayi ya zo ya kawo rai sai ce yi na tuno wannan lokaci wa azkuru wa la azkuru na tuno wannan lokaci wa la tuno wannan lokaci sai ki ta subhanal ladhi da kaga da yake ne wannan abin da cikin sauki to sai dan nafa sai ta subhanal ladhi a'taka mulkan wa 'allamaka al-julus 'ala as-sarir ai ko sarki ya tabbata ga ubangijin da yanzu kai ya maida sarki da kan tare muke ya kai amma kai yanzu ya maida sarki har ya koma ya ma ya har ya koya maka yadda ake hardewa akan kujerar mulki wai yanzu kake hardewa haka kaga da har yanzu akwai wani nau'in raini sai ce sai shi kuma kema da yake zama shi ai subhanahu ma'a zama sha'an ai sarki ya tafi da gare shi sha'anin Allah da girma yake to da ya dai da wannan martani sai ku da yake cewa wa lastu musalliman ma ziltu hayyan ala ma'anin bi taslimin alim to ni kam har abada ba zan taba zuwa in yi gaisuwa ga aboki na ma'an irin gaisuwar da ake masa sarakai in ba in gaishe ka ba zan ba zan yi wannan ba har abada sai ta in ka yi gaisuwa madalla in ba za ka gaisuwa ka tashi ka tafi shike ne tashi ka ko kan da ba a bashi ba dan Allah ne ya hana shi wannan abu hasada ta banza inda ya tsaya ya buwa da karanta zai tafi da zakka sikakka mai abubuwa na alkhairi kaga wannan duk ma ya samu abokin mai sassauci ne ma da ba daure shi ba saboda haka hasada ba ta zuwa da alkhairi ta kowane lokaci kaga nan ita ta hana ahal al-kitali an far addinin musulunci sai Allah ta'ala shi wa man yakfur bi ayati Allah duk wanda ya kafirce mu ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab to Allah ta'ala mai gaugawar hisabi ne zai yi hisabin sa kamar yadda ya zo cikin hadisi kamar daga farkon yini zuwa lokacin wata Allah ta'ala ya gama hisabu kowa da komai ya gama wa subhanallah hisabu kowa da kowa duk halittun duniya Allah ta'ala ya gama hisabu a abin da bai wuce kamar ka ce ya san awa biyu ko awa uku ba to Allah ta'ala mai gaugawar hisabi ne zai mai hisabi ya mai sakamakon aikin Allah ta'ala ko dai muna son kai mana hisabi mai sauki kar kai mana hisabi mai wahala saboda ma'aiki alaihi salatu wa salam yana cewa man nuqisha al-hisaba halaka duk wanda za a yi mai binciken kwakwaf wallahi sai ya halaka ba zai sha ba inda Allah ta'ala zai tilke ka aima irin binciken kaf kaf kaf kaf ba za ka sha ba to amma Allah ta'ala ya yi hisabi mai sauki kuma shi hisabi mai sauki din ya zo a cikin hadisi an ce shine huwa al-am gabatarwa kawai za ta wannan abu Allah ke bada shi ko ce a ce to ai wani yayi kaza yayi kaza to ai marasa kyan mun yaye masu kyan mun karba ya wuce aljanna shike nan ba an gama wani shi ma in an za a yi mai tsanani amma da za a yi mai tsanani da an faɗa to me yasa yin kaza to shi ke nan ya lalace Allah ta'ala ga mai hisabi mai sauki saboda girma alqur'ani fa inna Allah sari'ul hisab fa in hajuka
fa in حجوك فقلت لم توجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأمين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد الله اكبر الله تبارك وتعالى يكسوا فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد wato fa'in hajjuka idan sun yi jayayya da kai ka gaya masu cewar musulunci ba shi kadai ne addini sai suka kamo jayayya da musu ka an ce ɗalibul hajji ya ta'assafu idza akba an gane ko sannan shi mai jin mai neman gaskiya in ya kuskure aka gaya mai gaskiya zai zai ce a yi haƙuri sai ya gyara jin mai neman gaskiya amma ko wa gairu wanda ba gaskiya yake nema ba ya ta falsafu kokari zai ya kara wannan gare da ya kyale in ka da muka ce me yasa kake kazawa ne to sai ya kirkiro maka wata hujja ta banza mutum ya kara wannan abin da kuskure ne ya kai to duk wanda ya tsinci kai a kan haka to ya sani cewa ya gyara in in kana kan kuskure za ka kawo maka gaskiya ka karba kawai to idan suka yi jayayya da kai bayan ka ce musu musulunci ne kadai addini to ba musu za ka gaya da su ba fa kul ka ce masu kawai aslamtu wa tahiyya lillahi yawa domin shi idan mutum ya kangare irin wannan duk abin da za ka faɗi mai ba zai ba zai azuta ba zai yadda ba ina fata an gane wannan za ta kawo mana wani misali na wani malami da wani mai tambaya kuma ya zo cikin littafin alfi kitabin wa kitabin wannan wani littafi ne wanda ya tattara da kissoshi na ilimi guda dubu da kwana ɗaya to cewar wani malami ne yana zaune sai wani mai tambaya ya shigo wadansa za ku da abin ban mamaki yana yin tambayar shi mai tambayar ba kayan malamin ya ce kala kawai sai ya ce wa malamin kayi kuskure malamin ya ce komai ba shi ya tambaya kuma ya ce a kata kuma kuskure ne sai malamin ya ce ya ce abin mamaki ya ce ba ku labarin wannan mutum suka ce sai ya zo ne ya min tambaya kuma duk irin amsar da na bayi cewa shi ba daidai ba to sai Allah ta'ala ya sa abin da ke cikin zuciyar sai ya sauri ya fito bakin sa duk da malamin ba da amsa ne shi yasa yana gama tambayar da kuma yace kuskure ne kawai kayan ma ma ba da amsa ne to shi ma tunda yahudu da nasara sun kidin manzon Allah ne musamman malaman su suna akan sani da kangara to ai duk da idan suka yi tarayya to ai a ya za su mutum ne misali sai ya ce maka nan da ya gaba amma kai yana sanar da cewa nan Allah ya ya ya ya ya shi a ruwa ko wanda zai gane ya ya zai mishi kuma da daddare ne ba da rana ba idan karo ne sai tsaye ne muna ne rana ko da daddare ne irin yanzu sai nan ne gaba kuma yana sanar da cewa nan ne kaga duk wata hujja da za a ga mai tunda ne yana sane to ai da ma ya sani yanzu dai so yake jayayya da kai shi yasa ya nuna nan gurin to shi ma Allah ta'ala ta in dai suke jayayya to karka bi kasar su ka ce masa kawai aslamtu wa zariya lillahi wa man tabi'a ni dai na miƙa fuska ta zuwa ga Allah na yarda da Allah waɗanda suke biye da ni su ma duk sun yarda alhamdulillah ko kuma da kun gaba za ku yi ba ku je can ku ƙara saboda wajen yin jayayya da wanda ke da nufin jayayya ba neman gaskiya ba ba da lokaci ne kawai ina ba ta gano shi ko lokaci abu ne mai tsada ba yasa mai littafin da aliyu yake cewa iyaka wal julusa ma'al miksa ka shedin ta zauna da mutum mai yawan labarai da surutai ya ma kiran siyasa ya ma kiran waye ki dinga ci ma lokaci a banza a wani ba zikiri ba salati ba karatun qur'ani ba wata hira ta fa'ida sai dai dinga ma hira ta ban kaura sai ka shedin ta zama tare da wannan mutum yace domin yana tace maka lokutan kai yana tace ma lokutan to so da haka Allah ta'ala ya ce kar ka bi kansu da sai haka kawai wa kullun ladina utul kitaba wal ummiyina aslamtu kuma ka faɗa ma waɗanda aka ba su littafin nan da ma sauran larabawan da ba suke jahilai ka ce masu a aslamtum shin za ku musulunta ne domin ku bi wannan ayari wanda shi kadai ne zai tsira a wajen Allah kai masu kallon musulunci din kamar yadda aya ta zo a cikin suratu yusuf ko wadda take kamar abokiyar tagwaitakar wannan قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين wannan tabarki na ne na musulunci ina kiran mutane zuwa ga Allah kuma a bisa basira ni din nan ina son basira da duk wanda take bi duran ma Allah ta'ala ya ce ya ga wa ahlul kitabi da sauran jahilan larabawa za ku musulunta ne to kun manzon Allah din yayi haka alaihi salatu wassalam an ce sai ya tattara yahudawa da nasara guri daya yace musu wai za ku musulunta sai suka ce ai mu da mun musulunta ne har sai Allah shi ga taka ce ko yace to ku yahudawa tun da kun ce kun musulunta kun yadda da annabi Isa da yahudawa ba yake cewar bawon Allah ne manzon Allah ne sai suka ce ma'azallah Allah ya tsare mu ai mu a wajen mu wannan dan zira ne ba kawai ina musulunci yake a nan wurin sai shi kuma ya ce ma kiristoci din to ku kuma kun yadda da annabi isa bawan Allah ne manzon sa ne sai suka ce ma'azallahi an ya kula isa abdan Allah ya tsare annabi isa a ce bawa ne ai zai zama dan Allah kawai kaga wadannan sun sun kafirta saboda me kiyayya sun faifaye wajen kiyayya su kuma wadannan sun kafirta soyayya ta zama har suka ba shi haƙƙin Allah ya sa wani malami ke sa kila tarafai tattil umuri dalilu duk abin da zaka nufa ka nufe shi tsakatsaki ko ne za shi ka yi tsakatsaki kar kai kasa san kar kai sama duk in kai kasa akwai matsala in kai sama nan ma akwai matsala amma in ka tsaya tsakiya kaga an musulmi mun tsaya tsakiya annabi isa kaga dan maryam ne ko kuma bawan Allah ne manzo Allah ne amma ba Allah bane ba dan Allah ne mun tsaya kake to nan ne shirya ne duk wanda ya kudurta abinda ba haka ba dangane dangane da annabi isa to zai zo ya faɗa cikin kafirci fa in aslamu faqad ihtadaw Allah ta'ala ya ce idan sun musulunta to shikenan sai shiryu kuma ko yanzu Allah ya tsara faɗa duk wanda ya zo ya musulunta cikin kiristoci to ya shari'a ya zama musulmi da shi da musulmi duk ɗaya ne kai bal yadda ya cikin hadisin Abu Hurairah ba na Bukhari da Muslim akwai mutane kala uku Allah yana ba su ladan su ninki biyu to cikin su akwai rasulun min ahli kitabi aslama mutumin da da kirista ko bai wuce ne sai ya dawo ya musulunta to Allah zai ba shi lada ninki biyu haka manzo haka hadisin Abu Hurairah manzo Allah ya ba kuma aya ta Qur'ani ma ta faɗa haka tunda ko wala qarwa sunna da kuma kauna ko da irin su Allah jira atina kuma kitabu min qablihi hum bihi yu'minun wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi hayya zuwa da fadin ulaika yusuna ajrahum marratayn bima sabaru wadanda za mu ba su lada su ninki biyu saboda haƙurin da suka yi domin abin da mutum ya saba da shi Allah yana da wahalar bai abin da kai kake ganin abin kawai mai sauki ne duk abin da mutum ya saba da shi ya ko da fata ne to yana da wahalar ya bai shi dan wa'annan kiristocin da kake ganin suna zuwa suna musulunta jarumai ne a cikin su na hakika mutum ya taso cikin abin iyayen shi ya ga wannan abin suke yi a taso ya gane gaskiya ya rabu da dangin shi gaba daya ya canza dangi dan wasu ba daga nan ko ni zan yi mai ake da tsallaki na rayuwa muna da wani wanda sunan shi Aliyu ake ce mashi ina ga ya kai shekara ina ta kai wajen goma sha da ya musulunta baban shi soja ne babba a Zaria babba sosai innan shi ma ina ga ko sojan shi ko tana da wani matsayi dai na kosa suna da wadata sosai ya karɓi musulunci ta hanyar wa'azin Shek Ahmad Dida din da Dida. To bayan ya karbi musuluncin nan suka tsane shi suka kore shi ba. Nan garin ya dawo ya ce shi a nan ya zo ya bayar da musuluncin nashi an sami suna Ali yanzu tun da muke maka yana cikin gabdayin da ga gama digiri a gadar Ahmad Gani. cikin wahala kuma ko yanzu sai wanda ya ga Allah ya ga annabi yake taimako wanda yana da cikin raunin ruhun musulmi idan wani ya baro wani addini sai ga kuma mun dawo ma da shi wanda wani ma in ba a sa'a ba daga nan sai ya koma ruwa saboda sakaci irin namu to amma irin waɗannan masu musulunta din jarumai ne na hakika a cikin suke zuwa suke za ka duk wanda ya zo musulunta daga da kirista ne biyar za a tallafa masa a karfafe shi a nuna mai yankwantaka ta musulunci wallahi wannan abin zai ƙara tabbatar da digadigan sa akan musulunci kamar da kuma juya mai baya a bashi yana ta gwagwarmaya da rayuwa yana ta wahalhalu ga shi ɗan kuma yana aiki to ka san komai zai iya faruwa Allah ta'ala ya ba shi ko gyara a ayin asirin bakari talau idan sun musulunta sun shiryu wa in ta wannan idan kuma sun juya baya sun ƙi musulunta to fa inna ma alayka al balag ai kai inna ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dama abin da ke kanka shine isarwa kawai amma shi yawa din ta hakika a hannun Allah take ba wanda ya ce shi yadda wanda Allah ta'ala ya tafi da shi man yudlilillahu fala hadiya lahu duk wanda Allah ya tafi da shi ba wanda zai iya shirye da shi duk wanda kuma Allah ta'ala ya shirye da shi to kun ba wanda zai iya batar da shi wannan aiki ne da Allah fa inna ma'alayka al-balagh wallahu basirun bil ibad Allah ta'ala masani ne game da bayansa ya san yadda ya tsara masu kuma duk yadda Allah ta'ala ya tsara masu ba za ta kauce ma wannan ba da haka kai ka isar da sako kawai wanda Allah ya shirya shirya shi ne shirya wanda kuma Allah ya rubuta mai bata ba zai shirya ba har yau ai ha jama'a akwai wasu ma kafirai da Allah ta'ala ma ya gaya wa manzon Allah kar ma yi tsammanin shirya su an kulle kofa kawai ba za su yi ba tun a farkon suratul baqara inda yake cewa innal ladina kafaru sawabun alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu kaga waɗannan kafirai wanda suke gurbar da su irin su Abu Jahl da su Abu Lahab da su Utba ibn Rabi'a da shaiba ibn rabi'a da walid ibn al-mughira an ce kan su wanda suke ganin su ne rukunan garin maka yanda in suka musulunta annabi ya so musulunta su sosai saboda in suka musulunta kamar maka gaba ɗaya za ta musulunta saboda kowa karkashin su yake yace to waɗannan da kake gani duk ɗaya ne a gare ka ko kai masu wa'azi ko kai kai ba za su imani ba kawai domin kawai katama Allahu ala qulubihim Allah ta'ala shine ya rinki a kan zuciyar su wa ala sam'ihim kuma shi ya rinki kunnuwan duk abin da za ka wada ba zai amfane su wa ala aftarihim bishawa kuma akan idanuwan su sai Allah ya tada wani rinki duk wani abu da za su iya gani wanda ka iya jan hankalin zuwa ga musulunci ba za su iya da shi ba karshe da Allah ya ce wala hum azabun azim wadannan kawai ka bar su azaba ce ne girma ta ta garsu su an riga an kunna ko ba to har yanzu akwai irin wadannan gajiyar wanda Allah ya rubuta kawai ba za su musulunta ba kwata kwata amma gane su a hakika sai Allah shi ne wadannan Allah ya gaya wa manzon Allah an san su amma yanzu dai da muke ganin wani babban kafin shi ko shugaban kasa ne ba yin sa malamai suka ce ba a yadda ka tsine ma wani mutum ko da kafiri bane bi ainihi cewa wani ka ce Allah ya tsine mai ba a yadda da wannan ba a ka'idar mutu ahlus sunna inda ce ahlus sunna na hakika ba na suna kawai ba na hakika dan aqida ahlus sunna tana nan rubuta tun shekaru fiye da ɗari takwas da ke da shekaru dubu ɗaya ma suna rubuta da haka in aka ce ahlus sunna ba ce gane abin da ake yi to aqida ahlus sunna ba a yadda ka la'anci kafiri wala ba sai da ka iya cewa Allah ya la'anci kafirai kawai a dubulin amma ka ce wani Allah ya tsine ne albarka to ai tsine tsine tsine albarka ni san tashi da shi ne daga karabar Allah to ai yana iya musulunta ko kaga addu'a ta ka ba ta da gurbi ke to Allah ta'ala shi Allah masarin bayi ne ya tsaye da ya tsara wa kowa to mu Allah ta'ala muna roƙonka muna tawassuli da wannan wata da alqur'ani mai girma da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to Allah ta'ala ka sanya mu cikin sa'idai Allah ta'ala karka tsare mu da fadawa cikin wato shakiyai alfarma al-ma'ani mai girma na'am
إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله أكبر الله تعالى يكسوا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين نون الآية أن تنتا سوكني تنا عين غرغدي تنا أيضا يهودا جماعة أهلية الناس kan cewar yadda manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa ma Abu Ubaida ibn Zarra Amir ibn Zarra shi ne Abu Ubaida ne shi ne aminin wannan al'umma ya tarasa Allah ya fara yake ce ya Abu Ubaida ka sani cewa banu Isra'il da ke Allah yana haɗa masa annabawa da yawa a lokaci daya saboda annabawan suna da yawa kawai yace sun taɓa kashe annabi arba'in da uku da safiya safiya ɗaya annabawan Allah guda arba'in da uku sai wasu daga cikin mutanen kirki a ciki su kuma sun kai ɗari da saba'in suka tashi suna masu wa'azi cewa abin da kuka yi ba daidai ba ne zai iya jawo mana fushin Allah da azabar Allah su ma suka haɗa da su gaba ɗaya suka shi rika kaga sun kashe mutum nawa kenan ga ɗari da saba'in ga arba'in da uku ɗari biyu da sha uku kuma kuma suka je suka kama cin kasuwar su kawai ɗaya ma'ana ba ɗauka wani aiki wani mugun aiki suka yi to sai Allah ta'ala yake ba da labarin su a Yahudawa ba yau kuke shekaru ba kun dade akan kankara da haka a tuna muku miyagun halayyar iyayenku da kakanninku na baya dan ya zama muku kila wa'azi da nasiha ku ku canza hali dan ku dan gyara tarihi shi Allah ta'ala ya sa innal ladina yakfuruna bi ayatillah lalle waɗannan da suke kafirce mu ayoyin Allah yahudu wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin kuma suke kashe annabawan Allah ba da haƙƙi ba haka nan kawai dan an gaya masa gaskiya wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti min an-nas kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci a cikin mutane fa bashirhum bi azabin alim kai masu bishara da azaba mai radadi su da waɗanda suka tafi akan manhajin su ina ba ta an gane wannan wannan yana mana ishara zuwa ga kashe malami ba karamin bala'i yake da shi ba kashe malami yana da zawo musiba babba mai girma kwarai da su kamar yadda haka ta sha faruwa a jagoran al'amarin gaba ɗaya zubar jini ma kaɗai na malami tashin hankali in dai malami ne na Allah a zo a cutar da shi a zubar da jininsa al'amarin yana da girma kwarai da gaske annabi ya haya alaihi salam lokacin da aka yi mai yankan rago jinin sa ya tafi kasa ya dinga tafi fasa jinin sa bai natsu ba sai da aka kashe bado isra'ila sun fi dubu saba'in da Allah ya turo musu wani arne kawai ya kawo masa wani jibin kanasa ya zo ya dinga kashe su kawai kisan kare dan biye dinga musu sanadiyar wannan shi ko ba a shi da ke ainihin rahmatar rabbaniya ranar ranar uhud an yi mai rauni amma ma ya sa yasa yana tattare kaddumin kaddumin ya sauka so idan ya sauka ƙasa to abin da zai faru ba mai kyau ba za ka sai rika tattarewa yana yana kakkauda inda zinin zai zuba yana tattarewa da wannan mayafin da shi alaihi salatu wassalam to kaga shi ma aiki duk inda ka ka hada shi da wani wanda ba shi ba sai kaga ya sha bamban alaihi salatu wassalam to saboda haka Allah ta'ala yake cewa kai masa bishara da azaba mai radadi tun a nan duniya da kuma a lahira ulaikan lazina habilat a'maluhum wadannan su ne wadanda ayyukan su suka baci gaba daya duk wanda ya kisan kai ya kashe annabi ko ya kashe malami to gaba daya aikin shi zai rubuce gaba daya fi duniya wal akhirah tun a nan duniya da kuma a lahira zai tashi biyu a ranar tashi alkiyama wa ma lahum min nasirin kun babu wasu wadanda za su taimaka musu a kan haka domin ai kashe malamai din ko annabawa aikin gaskiya ne saboda shi malami ko kuma shi annabi duk abin da zai faɗa ai sako ne na Allah kaga idan ka kashe shi da wa kake kenan kaga da Allah ba zai yi to yasa abin yake da hadari bare da gaske Allah ta'ala ya samu dace na'am
ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله نعم ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم محربون ذلك لأنهم
ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات نعم وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون الله أكبر صدق الله العظيم الله تعالى يقول ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أيام معدودات وذرهم في دينهم ما كانوا يسرون جد آية ربنا تعالى قال وأن أمريكا ذات إياه أبوال Allah ta'ala yake cewa alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitab shin baka yi duba bane ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zuwa ga waɗannan da aka ba su wani kaso daga cikin littafi an ce su ne yahudawa yud'auna ila kitabillah ana ta kiran su zuwa ga littafin Allah shine hukuncin Allah ake yi da kitabillah a nan liya kuma bai nan domin ya hukunci tsakaninsu me ke faruwa ne wannan aya tana da sababin nuzul dalilin saukarta wasu yahudawa ne guda biyu suke zina namiji da mace to su a littafin suna a taura sun san jefewa ne sai suka zo dan annabi ko za a samu sassauci a addinin musulunci a madina sai annabi ce ni ma a musulunci jefewa ne suna jin haka a yadda da mu a cikin a taura an shi ake a shahawa mutum bakin wannan gawayi shi ne a ɗan zagaya da shi gari a ɗan kunyatar da shi shi kenan sai a ɗan mai hula da shi kenan sai a kare shi annabi ya ce a kawo a sauran mu gani a karanta an zo ana karanta ana zuwa wajen ayar rajamu sai wani cikin su sai ya sa hannu sai ne a ga rashin kunya ya sa hannu ya rubuta annabi ya ce daga hannunka ana ɗagawa sai a karanta annabi alaihi salatu wassalam ya sa aka nemo yahudawan nan guda biyu aka fefe su ai fa suka yi tarzoma suka yi fushi suka harzuka suka tashi suka tafi suna faɗin miyagun maganganu da tanadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi da Allah ta'ala yake bada labarin yadda abin ya faru shin ba a ganin waɗannan waɗanda aka ba su wani kaso na littafi ana kiran su zuwa ga hukuncin Allah littafin Allah dan ya hukunci tsakanin su sun mai yasa wallah fariqun minhum sai wasu jama'a da cikin juya baya wa hum mu'ridun suna masu kauna kai game da wannan hukuncin me yasa haka sun yi kirkire-kirkire ne ga addini sun yi tattata an ce sun rubuta wannan hukuncin na ƙarya ne saboda a rika ceton manyan mutane idan babban mutum ya yi zina to ana jin ba za a kashe shi ba sai suka rubuta cewa to mutum zai iya a shafa mai gawayi a fuska a mai irin wani kuma suna da wasu kirkire-kirkiren kamar yadda aya da take cewa zalika bi annahum qalu hakan ya faru ne saboda cewa su dinnan sun ce lan tamassalan nawo ai duk wani tabargaza da zani wuta a lahira ba za ta shafe mu ba illa ayyamu ma'duda sai wasu kwanaki kirkirgaru an ce kwana arba'in da ɗaya suke da shi ne iya adadin yadda kakanninsu na lokacin annabi musa suka bautawa dan maraki kwana arba'in da ɗaya wai suna cewa duk wani bai rubuta duk laifin da zai ma Allah ko da an kai shi cikin wuta ba zai wuce kwana arba'in da ɗaya ba za a hidda shi a kai shi aljanna wannan shi yasa suke tattan zawa Allah hukunci suna ganin kamar abin da bai so shi Allah ta'ala ya ce wa zarrahu fi dinihim ma kanu yaftaru abin da sun kasance suna kirkira cikin addinin su ya ruɗe su kwarai wajen kan gare ma Allah da sauya mai hukunci wannan yana da shi ne karshen abin da za mu karanta sai da Allah ta'ala ya kai mu sai mu ɗan yi tsauraya da tare da kuma ayar gaba saboda lokacin ya riga ya zo abinda muka faɗa ne Allah ka ba mu lada wanda muka faɗa da kuskure ko rashin sani Allah ka ala azabar kamara mutanen da suke taimakawa aka fara sa tafsirin nan da ake sun ya shehu yau sun fara sa ko aka ce goma zuwa sha ɗaya na safe to kowa gwargwadon yadda ya zura cikin shi Allah ya fata wa kowa alkhairi Allah kuma ya sa yadda aka fara duk shekara kuma a yi kai kar a gaza ko muke yi ko ba muke yi tunda rayuwa ba ta da tabbas ya zanto alhairin a ci gaba da yin haka har ma wata nan a ce ba ma a nan ba har ma a wani gidan rediyon na wani babba an sanya hidimar ji alkhairi ne saboda yanzu abin da nake so da ba a Allah media din nan da ya gaba da mai suna ta shiga media kusan dole ne ma haka saboda al'amuran gaba ɗaya sun koma kan media kasuwanci media ko masu raye-raye da kaɗa-kaɗa media labaran duniya mene ne media ko ni yan wasan gurgu media to in malamai ba su shiga media ba ga mai inda za a daga a nan gurin mutum yana shiga in mai ra'ayin jin wa'azi ne da ya ga wani sai ya sai ya fa'idanci da wata kalmar da za ta haskaka rayuwarsa nan din za a yi ta shiga har kuma abin da Allah ta'ala ya ce wannan hanyar ko malami dubu nawa suke tafsiri ba su yawa an gane ko ga na wannan ga na wannan ai ai wani ya fi jin natsuwar ya na wani ko wani ya fi jin natsuwar ya na wani wani ya fi gane na wani to da haka ko guda nawa ne sai sai alkhairi ne ba zai zama wani matsala ba in insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya kara wa su malamai da mu almajirai ne Allah ya kara musu alkhairi da kuma tsawon rai da juriya cikin waɗannan ayyukan alkhairi su kuma da suke taimakawa abin na gudana tun daga harkar data da yaɗa al'amura to Allah ta'ala kada ya gaji da su Allah kuma ya saka musu alkhairi masu yi zaman masallaci su ma duka tun daga kan zanzare su wani bawa Allah ya ɗauki gabara kawai yana ta zuba mai saboda girman alkur'ani da kuma girman Allah to Allah ta'ala ya saka mashi alkhairi da kuma duk wanda suke wata hidima ta alkhairi ga wannan abu da mai duka Allah ya saka kowa alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to gaba a kade ta abu da zara na'am waɗanda aka ce a ba zaka nau'i takwas kan misali a ɗauki bakin ji na'am na'am na'am na'am na'am baya sai magana da malin na'am yana isa shi yana isa shi to shi ne abin da malaman biyu suka ce game da alfaƙi wanda ake ba zakka shi ne wanda ya mallaki wani abu sassauka wanda ba zai ishe shi rayuwarsa ba to ko ma'aikaci ko ba ma'aikaci ba duk wanda yake da abin da ya ishe shi rayuwa ba za a ba shi zakka ba kuma ko an ba shi ma in dai an san haka yake aka ba shi da gangan ba wani tawili to ba sai ba sai dai idan mutum amma fa bincike zai gwada cewa abin yana isar mutum ko bai isar shi dan in yanzu ga ka tashi wara fukara to Allah ta'ala ya yi yawa da shi wani wani wani tana tunanin ba cikin fukara wani yake ba cikin sai ke dudu an gane ko sai dai rabu a cikin Allah ko yau ya samu gobe ya samu amma da zarar ka kalli hidindimin sa da al'amuran da ke gaban shi dole mutum ya shi a cikin fukara ba shi ma an yi kusa wa in ka da yanzu ne samun ba ko da yana da abin da yana ba da zarka shi ba wani shi ba kiri ne amma yana ba da zarka shi ma me yasa haka saboda yanayin hidindimin sa da yawa yadda take yasa gashi yana ba da zakka shi ma kuma ya halatta a bashi to abin da yana da yawa sai idan an shiga cikin fiyo a bani ina fata ina fata a isu da wannan suwa kawai a auna da wannan in yana isa shi ba za a bashi in bai isa shi za a bashi wannan shi da alƙul alhamdulillah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم
Thank you.